wanda an haife shi shekara ta 1982 a hausawar galadanci a kuma agwale jihar kano kenan sannan malamin ya kware ne a ɓangaren ilimin hadisi kuma kwarewar ta gaskiya wanda duwanda suke tare da malam sun san yadda allah ubangiji maɗaukin sarki ya bashi a halartu abin da ya shafi ilimin hadisi mu idan muna tare da shi ba ma cewa aje a buɗe littafi domin kana faɗan Allah yadda za a gaya maka abin da kake bukata da ya shafi ilimin hadisi musamman abubuwa da suke gudana yau da kullum na da'awa
kulliyar abin kano da jirasa shari'a wato legal kuma shahada da legal a jihar kano sannan shi ne ali na wato ƙur'ani science a wannan jami'a wato darasar islamiyya wa ƙur'ani a haka ok islamic ƙur'ani science sannan kuma aikin malamin sananne shi ne bayan karantarwa limami ne kuma khatib ne wato hudu ba a masallaci masallacinsa sannan kuma shi ne director na wato tarurruka da conference da kungiyar jama'a za ta tafi da wani kawo suna ta kasa sannan mata yana da iyali biyu da daya goma sha biyu mata da maza sannan yana da yan uwa mata guda shida maza guda bakwai Allah wani ya sanya albarka a wannan wato beba da ta gabatar mana ita kuma yanzu mata yana da minti talatin cif cif har lokacin da za mu dakatar da shi wato karfe shida da rabi daidai ma da zai sayar da wannan muhazara ta shi da kuma a daidai sallah wadda ta fafa da shi ko da الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالامام تاتي اكرم ابدا na gaishe da manyan mutane ba tare da na suna ba daya na masu zama da tafi da musulunci a gurguje zan mutunci amini na da ismaila ali musamman da kuzuri ya tsaye da shi a kano bai samu karasuwa ba a zan gabatar da takardarsa wacce ta kunshi manajin kudu al-mu'allafa fi tafsir bil ma'thur za mu ga rubutun na tafsir ibn jarir al-qabari تفسير القرطبي تفسير ابن كثير تفسير الامام البغوي تفسير ابن كلمه به نعم المعتقد في التفسير ويكفي التفسير بالمعصور وهو المدعاء فأجمل تعريف التفسير بالمعصور على حديث مع الأحمدان كثير ما يمتع لتأتي الفرقوشين جامع البيان عن تأويل آية القرآن الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وتأتى حيث أكرم آمل أكثر طبستان شكرة تريد أشهر دورو يرى شكرة تريد أقدمهما أبغداد التي تنصر العمل يوم كثير أمر وسلم للمين الإجراءات وما يأكل خير إمام التفسير إمام لفظ مننا الجنب والتعليم idan aka ce imam to ya wuce dukkan wani matsayi da za a karka shi da shi don duka don duka taus ko ba a cewa mutum imam sai ya tsakanin nagartar addini da tsantsar hajja kuma sai ya kira sa'aya kuma ba wani daidai da shi a wannan fatin zai yi ko malik imam ne a bukari imam ne ibnu kayyana ke imam ne dauri imam saboda kadin ma sai kuma sai su ya zama yana
wanda ba shi da kyakkyawar aƙida ba a ce masa imam ko da ya yi zarra a ilimi ya ƙware a ilimin hadisi kamar yadda za mu ji ya wallafa littattafai na hadisi sannan kuma ya ƙware a ilimin tarihi kamar yadda za mu ga littafin da ya fi kowanne tattara tarihi na musulunci shine littafinsa sannan ƙwarewarsa kuma a fikihu ya kai shi yana da mazhaba mai zaman kanta domin ya rayu da shi da dawo da zahiri Allah ya ƙasa da rahama kuma sun fafata fafatawa ta ilimi kuma duniya ta tabbatar da cewa sai da ya durkusar da dawudan zahiri ya zama yadda kasa annabi da kafiri haka suke a fafatawa ta ilimi amma kuma dawud ya riga shi rasuwa kuma ya yi bakin ciki da rasuwar dawud allah ya jikin su da rahama gaba amma Allah bai bashi almajiran da za su tallata mazhabarsa ba shi yasa babu wata mazhaba babariya ga maganganun da malamai suka yi akan tafsirin sa babu lokaci amma zan faɗi magana ɗaya ibn al-khatib Allah ya kansa da rama yake cewa ya tattara ilman da lam yusharib fihi ahadun min ahli asr kuma wannan gaskiya ne za ma ka iya kace in aka ce a duk duniya wani tafsiri ne kowane tafsiri aminci da kuma tattara abin da musulmi yake bukata na tafsiri in kai rantsuwa akan cewa za ka sai tafsirin da ya tattara wannan sifar in ka sai kabari rantsuwar ka ta yi mutum da zai ce in dai bai sai irin wannan tafsirin ba sai ya saki matar shi to inda ya sai kabari matar sa ta nan bai sake ta ba in kuma ya sai wani kabari wasu za su iya tabbatar da cewa sai ya saki matarsa saboda bai cika rantsuwarsa an fahimci kuturarsa ko ga littattafan da ya wallafa amma mafi mahimmancin da zan faɗa shi ne tahzibul asar littafi ne na hadisi wanda kimarsa da darajarsa ƙasa take da kimar alkutubu sitta amma kuma ana samun zawaid a cikinsa wanda babu a cikin alkutubu sitta to mu tafi tafsirinsa tafsirinsa ya fi shahara da tafsirin qabari amma anan mala ya gaya mana sunansa jami'ul bayan an tawi da ayatul qur'an yawanci idan za a yi bayanin ma'anar tawili idan aka faɗi asalin abin da take nufi a lura da kuma bambance wancan ma'anar ta istilahi za a buga misali da cewa ga ma kabari ya kira littafin da suna tawili ayar qur'an wanda tawili yana zuwa da ma'anar tafsiri a kyakkyawar ma'anarsa to akwai abin da ake cewa source masadir duk wanda zai yi rubutu ya kamata ya zama a ina yake zuwa ya saro maga kamar misali mutum da ya buɗe kanti zai dinga siyar da kayan provision to kaga ba a gidan mai zai je ya saro kayan provision ba kasuwar ma sai wacce ake sai da kayan provisions to shi imam tsabari ina yake waiwayawa ya ɗebo maganganunsa to na farko i'timaduhu ala tafsir bil ma'thur an rasulullahi sallallahu alaihi wa ashabi wa tabi'in idan ya kawo maka aya misali kamar a madauki aya ɗaya لقد كان لسبع في مسكنهم آية الآية to kaga in a matsayin ka na musulmi ana so ka fahimci me take nufi yace hakika akwai abin izina da lura game da abin da ya shafi saba'i in kai la'akari da gidajensu maskanin tun da an faɗi jami'i to me saba'i yana so ka fahimci saba'i to farkon abin da zai fara waiwayawa shin Allah ko manzansa sun faɗi ne saba'i don haka zai fara gaya maka da ra'ayinsa zai ce maka wannan saba'i tana nufin wata ƙabila ce wacce kakansu shine saba'i ibn yashjub ibn ya'ruf ibn qahaban da haka ƙabila ce qahabaniya ya haifi ƴaƴa guda goma bakwai suka tafi suka zauna shida suka zauna a Yaman hudu suka zauna a Sham wanda suka zauna a Yaman akwai Mazhid akwai Anmar akwai Amila akwai Ghassan akwai Amila akwai Ghassan akwai Kinda akwai kuma Ash'ariyu wanda kuma suka zauna a Sham akwai Lakam akwai Juzam akwai Amila da Ghassan wancan kuma Kinda da Anmar da Az da Himyar da Ash'ariyun da wannan da Mazhid to ka ba ya faɗa maka ba to a ina ya ji sai ce maka na rawaito daga wani haddasani wani qala haddasani wani qala haddasani wani an ibn abbas anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma saba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun wulida lahu asharatan fatayamana sittatun wa tasha'ama arba'atun a wata sai ka maka ma ruwayar da ta baka bi tafsil dan haka kaga ya gaya maka to in akwai wani ra'ayin bayan haka wanda sahabbai suka fahimta daga maganar annabi sallallahu alaihi in ya gama kawo wayannan ara din sai ce an kuma ce kaza sai ce ga wayanda suka faɗi maganar to zai kawo maka maganganun sahabbai yawanci yana ɗaukowa daga manzon Allah sallallahu da sahabbai da tabi'ai Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama ya matsanta akan cewa karkace wai sai an nema a Qur'ani a rasa sannan za a tafi maganar manzon Allah sallallahu kuma da yawa malaman hadisi suna cewa kakkace wai sai an rasa magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tafi maganar sahabbai a'a ai sahabban su suke dafa ko dai maganar annabi ko fahimtar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka zaka iya ganin hadisi karara kaga kamar maganar wani sahabi a zahirin ganin ka kamar ta saba wa magana annabi amma ba saba mata tai ba fassara ta take da taujihinta abinda fahimtar wasu ta bace kenan sai suke zaton kamar cin karo ne tsakanin Qur'ani da Sunna amma ba haka bane sai kuma na biyu iltizamuhu bil isnadi fil riwaya Imam Tabari din ra'ayin da ya kawo maka to sai ya kawo maka dalili amma ku lura dudin nan ba ta mahaukaci bace ba ta duk duniya bace akwai inda yake girka ra'ayoyinsa da kansa wanda ikhtiyaratul tabari na taɓa jin dakta Muhammad Sani Umar Allah ya ji kansa da rahama lokacin yana tafsirin wata aya a suratul Baqara sai kawo wata magana wacce a cikin ta akwai ikhtiyar na Ibn Jarir Tabari ya sake jinjina maganar ta masa a zuci kwarai da gaske to da ya gama tafsirin an zo za a yi sallah mun zauna ina zaune a kusa da shi sai ce min mamaki nake yi malaman tafsiri la yu'awwiluna kaseeran ala ikhtiyarat na tabari saboda maganarsa tana kama da nassi in ka gama da nassi da wahala ka samu magana mai salama a abin da ya shafi tafsiri irin magana fadar da za ka ce kawai sauri kake yi ko baka da zurfin ilimin da za ka duba isnadi kawai ka taƙaita a wajen abin da fabari yake cewa alƙawlu fi tawili hadhihi al-aya wannan magana ta sa zai faɗa kafin iradul adilla a ciki akwai zabin sa a ciki kuma akwai fassara maganganun da zai kawo maka shi yasa ibnu aljawzi Allah ya tsara rama a cikin zadul musir da imam al-mawardi idan suka ce maka wa hadha ra'ayu mala ilayhi tabari ko huwa qawlu tabari wani lokacin a wajen wannan ikhtiyaratun nasa wani lokacin kuma su ma sukan ce amma aka fi dukka sai a kawai i korowa tabari amma ba shi ya zaba ba an fahimta ko kamar yanzu malam abu haifan da ya kawo mana magana mai faɗi ai ba duka magana ce ra'ayinsa ba kawai ilimin yake kawo mana akwai inda ba ra'ayinsa bane ba shi ma ilimin sa a sai na uku yake cewa ina ya tuhu bi tawjihi al-aqwal wa tarjih in ya kawo maka magana baya barin ta adadi zai zaban maka magana da ita ce tafi zama daidai saboda wani lokacin akan samu sabani sabanin kuma ya zama kamar yadda Dr. Magaji Zarewa ya mana bayani ya zama watakila sabani da yake bukatar sai an yi tarjihi ko sabanin da baya bukatar tarjihi a misali Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa ya'lamu wuludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sai Allah ya ce la tudarra walidatun bi waladiha an gane in ka zo fassarawa sai ka ce la tudarra walidatun kada uwa ta cutar da ɗanta to ta yaya shine idan sun rabu da mijin ɗan yana jariri ta ce ba za ta shayar da shi ba za ta tafi ta yi aure don Allah uwa kattai haka wa ala zalika za mu ce wannan umarni ne daga Allah zuwa ga iyaye matan da aka sake su kar su bar 'ya'yansu su fifita maslahar ƴaƴan su haƙura kasi aure sai sun yaye ƴaƴa duk wacce za ta yi haka sai a ce kin saba wa umarnin Allah wani kuma sai ce a'a la tudarra walidatun kar a cutar da uwa a hana ta yin aure a ce dole sai ta tsaya ta shayar da ɗanta bi waladiha ai bi wasitatu waladiha ai amfani da haihuwar ɗan a hana ta aure a'a in za ta yi auren arabai ita a karɓi ɗan anan sai zama zargin akan waye kenan almauludu lahu to kaga nan ka samu sabani guda biyu kuma sun ci karo da juna kana buƙatar tarjihi to idan ibn jarir ne maka iradin wannan kowanne zai kawo maka shi a natsa da waɗanda suka faɗe shi zai kuma duba daga wani ra'ayi ne ya fi dacewa da daidai amma a sani ikhtiyaratu qabri laysat nihayatul maba ba shi kenan ba domin tayoyi ya yi gini ne akan wuce hatu nazar a samu wani malami wanda ya huce shi ko wanda yake daidai da shi ko ma na ƙasa da shi da zai gano wani abin zai zama sauƙin shi ne a ɗauki na wani ba na ƙabari ba da haka ba za a yi ilzamin ka dole da abin da ƙabari ya yi ikhtiyari ba amma dai littafi ne na malamai ƙwarai da gaske sai na hudu zikir hudu wujuhin i'rab yakan faɗi wajahin i'rabi kamar anan din ai sababul khilaf din shine walidatun din nan na'ibun anil fa'il ne ko kuma fa'il ne idan na'ibul anil fa'il ne to sai ka warware waccan tad'ifin da yake kan ra'u sai zama la tudarar walidatun idan kuma fa'il ne to sai ka ce la tudari walidatun to kaga akwai muhimmancin fitowa da al'irabi wajen tarjihi an fahimta sannan yana da dukka wajen istinbatul ahkam shar'iyya akwai wani hukuncin da aka zakulo maka shi sai ka ji kamar ka gaurawa mai shi mari ya yi kiyama ta wadda ce a cikin wannan aya kuma za mu fahimci cewa komai akwai shi a ƙur'ani kuma wai dan sakarci sai ce maka ai akwai wani ma arne ne sunansa kuka sai ya zo ya ce to kun ce komai akwai ƙur'ani akwai sunan ya ce wa tarakuka wannan istinbati ne ko shirme da hauka kawai Allah sai ya faɗi sunan wani kuka amma akwai shi to in kuma wani timoti kuma ya zo ce ka samu wasu sunansa ba to shi ba sakarci a cikin istinbatinsa istinbatinsa istinbatin ne muhakam a zan ba muku karanta waɗannan abubuwan raguwar abu ɗaya da zan ba ku na na ma'aluma mai kyau a cikin akan babari shine yana da nuskha da yawa amma nuskha sa wacce in Allah ya yassare maka ita zaka siya ko ka fansa kamar da muke faɗa da Hausa ita ce nuskar daru alhajar wacce take da mujalladi 26 ta haƙiƙin abdulhussein a turki na san dai tana da matuƙar tsada da yawa in baka samu ba to ka samu nuska ta mahmud shakir allah ya ji ɗansa sai mu tafi shafi na 178 shi ne ma'alibin tanzil na imamul bagawi abu hussein mas'ud al-bagawi allah ya ɗansa da rahama ya rasu shekara ta 510 hikimar faɗan shekarun mutuwar don ka gane su sun rayu ne galibi a lokacin da fitina ba ta yawaita ba. Bagawi duk da cewa ya keto lokacin ɗan rikice-rikice amma dai da sauƙi-sauƙin al'amari. To, ku lura a paragraf na ɗaya ce, wa huwa salafiyun alaman haji ahadis sunnati wal jama'a. Me yasa kabari ba a ce salafiyun alaman haji ahadis sunnati wal jama'a? Alaisa huwa salafiyan? Huwa salafi, amma akwai mu'akhazat akan bazari wasu suna cewa akwai amma ma'akhaz akan bazari ma'akhaz ne na khilaful aula ba ma'akhaz ne na bambancin aqida ba wasu suna ganin cewa a cikin maslak na bazari a wajen kallon masail na sahabbai kamar yana da wani abu na fifita sayyidina aliyu akan wasu sahabbai wanda kuma wannan a wancan lokacin ba laifi bane domin dan mutum yana da haka ma ba za a yi jarhi akan adalarsa ba hatta a wajen riwayar hadisi to in kana neman wanda kusan ka girgije shi ba shi da matsala a cikin masu hadisi a cikin masu tafsiri akwai al-imam ibn jarir al-tabari al-imam al-baghawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin ma'alim tanzil na ci minti goma sha bakwai saura kirisko to shi yasa aka ce salafiyun ala manhaji ahli sunnati wal jama'a kun san shi ke da littafin sharhu sunna ko wanda Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba ya fara karantar da shi ya rasu yana karantar da shi shi ma ga maganganun malamai akan sabarin faɗi magana Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yace wal baghawi تفسيره مختصر تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه سان تفسيره على الأحاديث الموضوعة وآراء المبتدعة أقول تفسير الثعلبي ذاك ذا أزوء بيان سأبوب إن شاء الله آه bagawi ne ta sai ya ɗau tafsirin ta alabi ɗin sai ga ya yi tsayin da ba kowa ne zai gane shi ba sai masa muktasa to amma tafsirin ta alabi yana tsawaitawa a wajen tarihi ruwayoyin tarihi don haka zai kawo maka doguwar kissa da waɗansu abubuwa da yawa yanzu idan ka zo kissar ashabul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil in ka ga yanda daraba safahati akan ta to bagawi da yazo sai iya bakin kokarinsa duk ruwayoyin da suke da ƙazanta da ƙarni na isra'iliyar marasa daɗin ji sai ya keɓance su sai ya taƙaita da ruwayoyin da za a iya kallon su kallo na nakade da ilimi me ya fice da shi tafsirin bagawi na ɗaya ina ya tuhu bi tafsirin qur'ani bi sunnati wa aqwalis sahabati wa tabi'ina wa yusnidul ahaditha to shi ma irin tabari ne kuma yana inda ya magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma galiban maganganun sahabbai yana ka maka isnadin sa cewa wani ya ga ya mun kai har zuwa kan manzon Allah sallama amma idan asar ne ra'ayin wani daga cikin salaf ne daga tabi'ai zuwa ƙasa ko daga sahabbai ma zuwa ƙasa to fa ghaliban la yadhkuru al-isnad li'annahu dhakara fil muqaddimati isnadahu ila kulli man rawa anhu minhu saboda a muqaddimarsa in za ka karanta muqaddimar bagawi za ta fa'idantar da kai a ilimin tafsiri da ilimin hadisi to a muqaddimar ya ga maka cewa in dai zan yi riwaya ta wajen wani a cikin tabi'ai to isnadi na a wajensa ta hanyar wane ne an wane an wane an to da haka ba buƙatar sai ya maimaita maka isnadi sauran minti goma sannan na biyu yu'na nan ya ce ya'ani amma ya ko dacewa ya zama yu'na bil qira'ati duna tawjiha na hawiyin idan an samu bambancin qira'a to yana ba da muhimmanci kwarai da gaske amma baya tsayawa ya ce misali da aka ce wa huwa allazi yursilu riyaha bushiran da nushiran da nashiran da nasharan ba ya tsayawa maka taujihi da ƙif na nahau amma dai zai kama maka cewa wane ya yi karanta da kaza wane ya karanta da kaza na uku shine yadhkuru al-ikhtilaf an salaf fi at-tafsiri min ghairi tarjihin li ahadiha sabanin kabari yana tarjihi to shi kuma bagawi bai cika yin tarjihi ba na hudu kuma yuridu ba'd al-isra'iliyat wa la yu'aqib 'alayha wani lokacin shi ma yakan kawo maka isra'iliyar kuma ba zai ce maka ga kawo misali labarin birsis al'abid sai ya kawo maka labarin birsis al'abid amma ba zai gaya maka cewa ruwayar ba ta da inganci ko ba ta da wani abu ba shi yasa ta haƙiƙin shi ma'alimin tanzil ɗin yake da kyau akwai daru ɗaiba inda za ka samu ta haƙiƙin daru ɗaiba yana da kyau sosai kusan ya fi kowane ta haƙiƙi kyau a cikin abin da haka a gurguje na fitar da shi sannan shi ma yana kawo matsaloli na fiƙihu a sannan abu na shida lam yadhkur fi tafsirihi min mabayith al-i'rab wa nukat al-balaghati wa tahashil wa tahashil khawd fi al-masail al-kalamiyyati fi ayat al-aqidah wa sifat wa yaktafi bi irad madhhab as-salaf fiha in aka zo mas'ala ta aqida ba ruwan sai ce wane ya tafi akan kaza wa a akan zai ka maka madhhaba ta salaf as-salih illa annahu awwal fi ba'd as-sifat sai dai sa'alabi din da yayi wata iktisari ya dan masa tasiri a wa'ansu sifofi ga misali nan kamar sifatul ghadab wai ba za a ce Allah yana fushi ba sai dai a ce fushin azabar Allah ta tabbata ga mutum wanda kuma kaga wannan ya saba wa mazhabus salaf sai na ƙarshe saurana minti takwas na kusa da ƙarshe shine al-muharrar wajiz na al-imam ibn atiya Allah ya ji kansa da rama al-andalus ibn atiya al-andalusi ibn atiyya al-andalusi Allah ya tsansa da rahama Allah ya tsansa da rahama ya rasu a shekara ta 541 shi ma ya rayu da Imam al-Baghawi kusan a lokaci ɗaya suka rayu da abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a tafsirin sa zan bar ku sai ku duba bari ta tafi kawai in jumping zuwa ga abin da yake da muhimmanci a ciki shikenan mu faɗa abinda ibnu taymiyyah ya faɗa abinda yake cewa shine wa tafsir ibn atiyya wa amsaluhu atba'u lis-sunnati wal jama'a tafsirin ibnu atiyya Allah ya ji kansa da rahama yana ɗaya daga cikin tafsiran da suka kunna makale wa mazhabin ahlus sunnati wal jama'a shi yasa zaka yi mamaki ka ga kibarul mufassirina min al-mutaakhirin na ahlus sunna suna nakali daga wajensa a malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo na lura da kyau a bibiyar tafsirinsa da nake. Duk sanda wani ra'ayi yana rakkazawa akan ara na Ibn Atiyya. Dalili shine ba wai saboda ƙwarewarsa kawai a larabci ba, a'a. Ko da za ka yi kuskuren wani abu ya maka tasiri wajen zaɓen ra'ayi, in Ibn Atiyya ya zaɓi ra'ayi, ka maƙalewa ra'ayin nan domin da wahala ka gaba shi ne ra'ayin salaf ba. ka fi kuma ra'ayin salaf shi ne fi maka sauƙi a wajen Allah akan ka tafi kana ta hauma hauma da shirme na ba da misalin da ta Muhammad Sani a matsayin mai tafsirin mu nan amma da yawa daga cikin malamai na ga suna haka Muhammad al-Amin Sharifi Allah ji kansa da rahama ra'ayin Ibn Atiyya yana firge shi sannan mawsu'atu tafsir bil ma'thur da aka yi sabuwan nan wanda a gobe za a yi muku bayani akan ta bayan sun gama iradin maganganu sukan kawo ra'ayin Ibn Atiyya da kuma yanda ya kalailaita zancen saboda sun zaɓe shi ya zama namuzaj na tafsiran da suke matsala ra'ayin as-salafus salih Allah ji kansa da rahama sai yake cewa wa aslamu min al-bid'ati min tafsir az-zamakhshari ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن أوكي ولو ذكر كنا وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد ابن جرير الطبري ينا يوان نقلت وادق الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحاله amma lokacin baya hikayar abin da ibnu jarir al-qabari din ya nakalto shi daga as-salafus salih ah sai mu juya shafi na gaba zamu ga sauran minti biyar ga wasu abubuwa muhimmai akan abin da ya shafi tafsirin shi al-muharrar al-wajiz din amma zan kyale ku da shi sai ku karanta mu tafi tafsirin qabari ko da a cikin minti biyar din ne mu kawo shi ba sai mun faɗi na suyuti ba a tafsirin qurtubi abu abdullah al-qurtubi qurtubi guda biyu ne akwai abul abbas ahmad ibn umar al-qurtubi shine ke da littafin al-mubhim akwai kuma abu abdullah muhammad ibn ahmad al-qurtubi shi yake da tafsiri mutane biyu ne daban-daban sunan tafsirin nasa al-jami li ahkamil qur'an Allah ya ji kansa da rahama idan muka biya shafi na gaba zamu ga na 182 zamu ga inda aka ce واسم تفسيره الجامع لآثار القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن سورة منتي in sha ka ce daga farawa zuwa minti talatin zan gama in sha Allah kafin lokaci a saurana minti hudu shi wannan littafi na imam al-qurtubi kamar yadda ya bayanin sunansa an ji yadda sunansa yake ga abubuwan da ya kawo su ne mumayyazat na ƙurtubi ƙurtubi Allah ya tsanta da rama ka sani cewa malamansa sun masa tasiri a abin da ya shafi aƙida ash'ari yana ƙarrara a matafiyar asha'ira a abin da ya shafi harkar aƙida saboda idan kana so ka kalailace magana ta aƙida in ka ga magana ƙurtubi ka tsaya ka duba maganar salaf sannan kuma abin da ya shafi fiƙihu duk da cewa yana naƙashe masail amma da yawa a wajen tarjihi kan jayar da almazhabul maliki inda ba ya samu dalilin da ya saba wa mazhabar malikiya amma kuma yana da kishi akan sunna kuma yana da kishi akan kyakkyawan ayyuka da nagarta shi yasa da yazo tafsirin wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim da ya kawo matsala ta istimna'i ya kawo haramcinta a wajen malamai da ya zo ya kawo wani ƙauli na imamu ahmad da ya sako-sako ya ce mamakin imamu ahmad allah ya ji kansa da rama tare da tsantseninsa da bin sunnarsa amma ya za a yi tafi akan wannan sharaɗin da da cewa imamu ahmad ba wai halatta wa ya gobe mutlaka da aka ƙurƙuzi in aka zo matsalar saɓo ko matsalar rena shari'a in ya faɗi magana za ka iya ɗaukar ta ka yi huɗu ba da ita saboda Allah ya bashi wannan safa'ul safa'ul qalb din da zihin wannan zai nuna maka cewa mutum tare yake bai cika goma ba dan an ce yana karrara mazahir na ash'ariya ba wai yana nuna shi kenan kamar yadda wasu mutane suke a yanzu dole a sake shi saurara mun TV insha Allah zai tsaya daidai da 28 kai ka faɗa da rabi ba kai ce ba to bari in ƙarasa qurtubi din ban ban faɗi ibnu kasir ban Allah ya da sai a faɗe shi daga baya to ai malam yayi distraction ina dole dai in tsaya anan kada in je in cinye lokacin ragowar bayanan jama'a da Allah sai ku duba ku duba karashin qurtubi din ku duba karashin ibn kasir din Allah ya jikansa da rama da ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur insha Allah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ai wai haddani da kai ne a'a kai kake ni daga farawa ta zan yi minti 30
to
a